الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي شاتقوس watan jumada al'ula jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai da ya dace da tara ga watan sha ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar miladiya darasi na biyu a wannan littafi da ya shahara da ƙawa'idi to darasin da ya gabata a an yi bayanai da suke da alaƙa da shi littafin da wanda ya rubuta shi da kuma sifa ta farko da ya kawo ta alwujudu wanda an faɗi me suke nufi da alwujudu kamar yadda muka faɗa cewa asali shi wannan tauhidi da ya kawo tauhidi ne da yake tafiya kan tafarki na su al'asha'ira wanda an faɗi wani abu dangane da su da kuma usulu nasu da kuma abubuwan da suka yadda da su da waɗanda ba su yadda da su ba a babin wato sifofin Allah subhanahu wa ta'ala darasin da aka yi wancan satin duk an yi bayanai to ita wannan kamar yadda muka faɗa a lujudu ɗin dama akwai saɓani a wurinsu wasu na ganin ba sifa ba ce wanda shi mai ƙawa'idi a kan wannan yake shi yasa da ƙarshe cewa hazihiyar nafsiyya to cewa sahiyar nafsiya to ya nuna cewa ya karkata ne kan magabatansa daga cikin al'asha'ira da suka ce alwujudu ana nufin zati. E, to bayan ya kawo ta shi ne sai kawo asifatu salbiya sifofi guda biyar da suka kira su da asifatu salbiya wanda su ma dai daga baya-baya aka samu wasu daga cikin al'asha'ira suka ƙara su amma su al'alƙudama waɗancan na farko to iya sifatul ma'ani guda bakwai ɗin da za mu cimma su suke ƙarawa su suke faɗa a matsayin cewa su suka yadda da su a jingina ma Allah saboda hankali ya tabbatar da su. Eh, ta ba kamar da muka faɗa wasu daga baya sai suka ƙara wa nan suka ƙara da asifatul ma'anawiya da ma kishiyoyin kowanne daga ciki wanda suka kira su da al-abidadu kishiyoyi. to su waɗannan asifatu salbiya sun kira su da asalbiya asalbiya nisba ne zuwa ga asalbu asalbu shine tuɓe abu ka cire abu daga wani abu shine asalin abin da lugan take nufi to sun kira su da asalbiya saboda su waɗannan sifofin guda biyar suna cire kishiyoyinsu ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna kore su eh so da haka su aikinsu kenan kowace daga cikin biyar ɗiddan to takan kore kishiyanta ga Allah to shi yasa sai suka kira su da asalbiya an gane saboda kowace daga cikinsu kishiyarta wato ta koru ga Allah ba sa jin gina ma Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa suka kira su da asalbiya eh suka kira asalbiya sannan su asalbiya din nan suka ce ana sifanta ana sifa da su to shi yasa zaka ga kowace bayan ya kawo sai ce maka wajibul lillahi ai wajibi ce ga Allah subhanahu wata'ala a to anan kusan su ahalus sunna wal jama'a ya, inda su al'asha'ira suka saba musu a nan a waɗannan sifofi guda biyar saboda kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata dama su a tafarkinsu sifofin Allah a wurinsu su al'asha'ira ba tauƙifiya ba ne ma'ana kana da daman ka ma Allah sifa kowace iri muddin dai a zahiri hankali baya ganin tana da naƙasu to su kuma halus suna wani jama'a suka ce a'a da sunaye da sifofi ba wanda za a tabbatar ma Allah sai wanda nasi ya tabbata duk da sun yadda da wani abu su halus suna wani jama'a cewa in Allah ya jingina ma kansa wani suna ko annabi sallallahu alaihi wasallama to za a iya narko sifa daga wannan suna a jingina ma Allah ba komai kama ar-rahman to kaga yana dauke da sifa ar-rahama an gane to ba laifi ka narko wannan sifa din kuma ka jingina ma Allah eh to amma shi ma wannan sai in sunan ya tabbata amma in suna bai tabbata ba to kai ba za ka kirkiro wata sifa ka ainihin jingina masa ba to su ahli sunna waɗannan hanyoyi guda biyu kawai suka yarda a tabbatar ma Allah sifa ko dai Allah ya sifanta kansa ko manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi tabbatacce ko kuma a samu wani suna ingantacce tunda dama ka'ida ce duk wani suna yana kunshe da sifa to abin da waɗannan hanyoyin guda biyu to babu wata hanya da su ahli sunna suka yi daga siffanta Allah da wata sifa eh sai dai akwai abin da suke kira da al-ikhbar ba da labari in ka faɗa ne da sigan ba da labari ba da sifan wasafta Allah ba to wannan ba laifi ba ne kamar wacce alwujudu da muka ba da bayani a kanta so kaga ahli sunna za su ce Allah samamme ne Allah maujudun ne min ɗariƙil ikhbari saboda suna cewa a babul ikhbari awsa'u min babis sifati babus sifati awsa'u min babil asma'i ma'ana babe na ba da labari a ba da labari Allah ya kaza ne kaza ne kaza ne to wannan ya fi yalwa ya fi faɗi na fatar an gane shi ahalus sunna ba su takaita shi sosai ba na fatar an gane shi ba a cewa sai an samu nassi in dai abin haka yake to za ka iya ba da labari game da wannan to haka shi ba babul asifat ya fi babin al'asma wato kunci saboda duk wani suna za ka iya narko sifa daga gare shi amma ba duk sifa za ka narku suna gare ta ba na fatar an gane misali da Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa to anan ba za ka zo ka ce tunda Allah ya ce waja'a daga cikin sunayen Allah akwai aljai sai ka narku sunan daga ba za ka yi haka ba ko tunda Allah ya ce arrahmanu alal arshi istawa ba za ka ce to zan narku suna daga istawa saboda haka daga cikin sunayen Allah akwai almustawi a da fatar an gane saɓanin sifa kaga ta haka kenan sifa ta fi yalwa saboda suna to wannan shine saboda haka inkarin da ahlus sunna wal jama'a suka yi masu al'asha'ira ga wayannan sifofi guda biyar da suka kira su da asifatu safiya ba su da wani nassi akai kuma ba sun ɗebo su ne daga wasu sunaye da suka tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ba saboda haka mukhalafa ta farko kenan tsakanin ahalin sunna da su eh misali da ya ce alƙidamu abinda suka nufi da alƙidamu shine gabaci wato abinda baya da farko ma'ana Allah baya da farko gabaci ya tabbata wajibin lillahi ta'ala to anan ba wani nasi da ya tabbatar ma Allah wannan sifa sannan daga cikin sunayen Allah alƙadimi bai tabbata ba bale a ce an ɗebo alƙidamu ne daga alƙadim wanda hanyoyin su ne ahalus sunna sun kai da su to shi yasa ahalus sunna sun kai musu inkari cewa dan me za ku siffanta Allah da alƙidam na ba ta gane sannan wal baqa'u da suka ce wanzuwa shi ma wajibin lillahi ya tabbata dai wai dole ne ma ka tabbatar ma Allah sun ka wajabta abun to shi ma albaqa'u ba wani nasi da ya tabbata a kan haka an gane yawwa kuma cikin sunayen Allah duk da suna kawo albaki shi ba bai tabbata ba da ga wasu har sunaye suke da shi abdulbaki to amma bai inganta ba bai inganta ba to wannan kenan to in sun ce albaka'u shi ne wanda baya da ƙarshe eh ma'ana Allah baya da ƙarshe eh wannan gaskiya ne eh amma hanyoyin da suka bi kuma suka zo da waɗannan abubuwa ba su da wani nasi a kai wal mukhalafatu da kuma sabawa in sun ce almukhalafa suna nufin a saba mahalittu Allah ya saba mahalittu to sifa din wajibatun lillahi ta'ala ita ma dai kamar waccan ce ba wani nassi da Allah ya tabbatar ma kansa ƙara ya amfani da wannan sifa haka ko babu wani suna da za a iya cewa an narko ita wannan sifa ta almukhalafatu lil hawadis babu wani suna da an ka samu a kai lade hanyar su ce ta bidi'a na saka ma Allah sifofi ba tare da dalili ba su sun buɗe wannan ƙofa a wurinsu eh sun buɗe wannan ƙofa a wurinsu wal qiyamu bin nafsi to in sun ce mukhalafa suna nufin a Allah ya saba ma kowanne halitta wannan gaskiya ne gaskiya ne ka zo ba da labari za ka ba da labari eh ahalus sunna ma suna fada cewa Allah ya saba ma kowace irin halitta amma su bambancin su da al'asha'ira su ba suna fada bane a babin sifanta Allah ko sakawa Allah sifar su suna fada da babin ba da labari saboda hakan din ya tabbata wal qiyamu bin nafsi shi kuma suna nufin tsayuwa da kansa to galiban su wannan wannan sifa in suka faɗe ta su suna faɗanta ne don su kore ma Allah abubuwa guda biyu na farko suna cewa almahallu na biyu suna cewa almuhassis in sun ce almuhallu shine ba suna nufin bagire ba duk da shi ma bugire ɗin sun kore shi amma suna nufin Allah babu wani zati da yake tsaye da Allah kawai misali yanzu ɗan adam akwai zatin da yake tsaye da shi wanda an ka rasa wannan zatin ba za ka same shi ba da an cire wannan zatin to ba za ka same shi da rai ko ruhi da sauransu ba an gadi? to sai suka ce shi Allah ba haka yake ba shi ba wani zati da yake tsaye ƙumu bihi wanda in ba wannan zatin babu shi in ba wannan ainu ɗin wannan hakika ɗin babu shi to shi suke kira da almahal an gane sai su ce ganiyun anil mahalli wal mukhassis in sun ce al-mukhassis shi kuma suna nufin al-mujid wanda ya samar da shi Allah din to abinda suke nufi da kenan wal qiyamu bin nafsi tsaye ki da kansa saboda ba wanda ya samar da shi sannan kuma babu wani zati da yake tsaye da shi in babu shi kuma shi ba za a same shi ba to abinda suke nufi da al-qiyamu bin nafsi kenan na fatar an gane yauwa su kuma ahalus sunna abinda suke cewa su ba suna takaita abu kawai in suka zo za su ce kawai ganiyun anil alamina eh Allah ya wadatu da kansa daga barin halittu ma gaba daya to kaga wannan shine ma fi kamala da su da suka kore abubuwa guda biyu suka kore muhalli suka kore mukhassis su su kuma ahli sunna tunda Allah ya ce wallahu huwal ganiyyu eh wallahu ya ayyuha an-nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu hamid to cewa alganiyu din nan gaba ɗaya ne anil alimi gina ce wadda take mutulaka ba wai ta takaita iya waɗancan abubuwa guda biyu ba na fatar an gane to kuskuren da su al'asha'ira suka yi a nan ai ba inda Allah ya takaita wadatuwarsa da iya kore waɗannan abubuwa guda biyu na shi almahal ɗin da kuma almukhassis babu duk da kuma hakan ɗin kuma ya kunshi kuma kore ma Allah almahalli ɗin na makani tunda almahallu ɗin sun ce biyu ne akwai almahallu na zati akwai almahallu na bagiri e, to a haka ɗin kuma a ƙarƙashin shi abin nan walƙiyamu bin nafsi ɗin nan ko algina suka ambace shi da alfazo daban-daban to shi ma ya ƙunshi kore ma Allah bagiri tunda ba su yadda da daidaituwan Allah akan al'arshi ba su yadda da Allah yana sama ba su yi inkarin uluwin Allah uluwin zati duk ƙarƙashin ita wannan gaba ɗin sau da haka in suka ce kaji sun ce Allah mawadaci ne ko ganiyun ne ko ƙa'imun ne bi nafsihi ko alƙiyamu bin duk wata ibara ne da za ka ga sun ambata to duk waɗancan abubuwa ba su yarda da su ba eh hanna sauran na bagiri duka ba ya bi ba na fatar an gane duk wani abu da za a ce dai wai ana ganin kamar Allah ya ya abin nan da shi tunda su haka suke sawarawa in an ce Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi to ai kenan ya buƙaci al'arshin tunda ya buƙaci al'arshin to kuma wannan an samu na kasu eh su haka suke surantawa kansu to kuma dan ya ce ya istiwa'i akan al'arshi wannan yana lizimta buƙatuwarsa zuwa gare ta baya lizimtawa baya lizimtawa ko ba haka ba e tun da fa'alin ne lima yurid yana yiwa kawai ganin damar sani to wannan shi ne wal wahadaniya hakanan da kuma wahadaniya ita ma wajibatu lillahi ta'ala shi kuma in sun ce wahadaniya shi ne kaɗai ta Allah shi kuma in suka faɗi wannan suna cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala laisa a jaza'an murakkaba wane ne wane ne wai Allah ba gaɓai ba ne kamar yadda kowace halitta za ka ga tana da gaɓa kamar a ce hannu kamar a ce kai kamar a ce ƙafa da sauransu to in suka ce alwahadaniya suna ƙoƙarin su kore ma Allah wasu sifofi ne su ne as-sifatu subutiyya al-ikhbariyya kamar wasu siffofi da Allah ya tabbatar makansa kuma ya ba da labari su haka in suka ce alwahadaniya sun kore ma Allah hannu sun kore ma Allah ƙafa sun kore ma Allah ido duk waɗannan gaban an gane da za a ce gaba kaza gaba kaza gaba ko alwajihu an gane bishe sa in sun zo wa ya buƙa waje horabbika sai kai sun ce zatin ubangijinka so da su basu yarda da Allah na da fuska ba wanda a cikin ahli sunna zaka ga suna fada wannan kuskure eh sai a ce zatin ubangijinka zai to ai fassara ce ta al-asha'ira ta yan bid'a tunda wajahu ya fada ka fada me yasa bai ce wa ya buka zatu rabbika ba ai ya san zatin amma bai kawo shi ba sai ya ce wajahu go da tun da ya ce waje fuska sai ka bar mai abusa yawo to in sun ce alwahadaniya duk wata sifa wadda ke nuna kamar gaba to sun kore ma Allah ita sun kore hannu sun kore fuska sun kore kafa sun kore idanu duka to shi yasa in sun zo irin waɗannan ayoyin na sifata sai kaga suna tawili yadullahi sai kaga sun yi tawili an gane? yawwa to saboda haka alwahadaniya ba wai suna nufin kadai Allah shi kadai ne ba a'a suna nufin yadda yake shi kadai to su a wurinsu haka ma zatin shi kwaya ɗaya ne ma'ana zatin shi kwaya ɗaya ne laisa a jaza'an murakkaba ba ya da waɗannan gaban da za a faɗa sha'ira ai sun batar sun wahalar da sun wahalar da mutane hankali dama ya darasin mu mun faɗa cewa su da babban madogararsu al'akal ko? ka gani eh mun faɗa a wancan karatu eh to shi suke nufi saɓanin su ahalus sunna in suka ce Allah makaɗaici ne to suna nufin wato ba irinsa ba suna faɗa ba ne da zimmar cewa a kore ma Allah waɗannan sifofin eh to su a sha'ira abinda suke nufi kenan abinda suke nufi kenan so da haka shi yasa zaka yi sun cewa ya ji batun lillahi ta'ala kaga a wurin su kenan to kar a ji ka ce Allah na da hannu kar a ji ka ce Allah na da ido kar a ji ka ce kaza duka saboda yadda za su ce zatin Allah kwaya ɗaya ne ko Allah shi kaɗai ne to haka zatin sama wai abu ɗaya ne to shi ma cewa abu ɗaya ne ɗin waye faɗe shi tunda ba wanda ya gan shi ai sai kaga abu ne zaka iya gano murakkab ne ko kuma gairu murakkab ko kuma shay'un ne wahid to waye gani tunda dai shi Allah bai faɗa ba bal ma aka san hakan ya faɗa to duk abin da ya jefar da su cikin wannan musibar shine wai kar su tabbatar ma Allah a ce ai Allah ya yi kama da halitta ba lazim bane a wancan karatun ma mun faɗa don Allah ya ce yana da hannu ba shi ka nuna wata halitta da tana da hannu kuma irin na Allah ba ne tun da a halittun ma hannayensu ba iri ɗaya ba ne akwai banban eh ko ba haka ba yanzu raƙumi na da hannu ai amma irin na ɗan adam ne to kaga bale Allah wahdahu la sharika lahu to wannan shine kurakurai da suke cikin wannan tauhidi da suka dora wa kansu saboda sun ƙi ƙayyadar da kawunan su akan abin da ya tabbata a nasi to sai ce wa ha'ula'i hunna salbiyatu waɗannan guda biyar ɗinnan su ake kira salbiya ya ta alƙidamu gabaci wal baƙa'u da wanzuwa wal mukhalafatu da saba mahalittu wal kiyama bin nafsi da tsayuwa da zatinsa wal wahadaniyatu da kadaituwa eh to za ka ga a zaure iya fassarar da za a yi ma kenan amma su da suka kawo maganar me suke nufi da maganar to ba za a yi ma bayani ba eh wasu rashin sanin ne mafi yawa rashin sanin ne ai eh to ta wannan hanya ta yaya za ka yi ka san Allah ai ba za ka san Allah ba wasu ai tauhidin na asha'ira ai ba wai wani abu sun ka karanta ba wasu yi zurhi a kansa ba tunda sun yi rubuce-rubuce da yawa to wani duka za ka ga iya ɗan abin da ya karanta bai da yawa tunda ai mun faɗi littattafan da ake ta'ammali da su littattafan shi a sanusi guda uku الكبرى الوسطى الصغرى da kuma littafin almakari ida'atul dujunna su jauharatul tauhidi ta ibrahimul laƙani wannan su ne ma suka ɗanfi shahara su suka ɗanfi shahara ana ta'ammali da su zaure sai wanda shi malam tahiru fairan mai zo sai ya waƙe alkubura ɗin za ka gana cewa nazmul kubra akwai shirme da yawa ciki ta kusan zaure ana ji da shi a layin tauhidi kusan kamar ma dai shine umda shine ƙarshe da kayi alkubara nazmul kubra to ayi shi kenan ka zama mu wahidi a tafarkinsu to su ɗin ma ba wani karatu ake musu na na bahasi da ta haƙiƙi ba to ha'ula'i hunna salbiyatu wannan su al'asha'ira suke kira da as-salbiya thumma al-ma'ani sai sifofin da suke kira da al-ma'ani su kuma sun kira su da al-ma'ani daga ma'ana daga al-ma'ana ne saboda ba a ganin su a fili ba abu ne wanda in an faɗa za ka iya ganinsa ko ka taɓa shi ko ka shaƙa shi duk ba za ka iya wannan ba fishe sa suka kira su da alma'ani saboda a ɓoye suke sifofi ne na ma'ana ta kuma su an ce ta ma'ana shine ma la ya ƙubu bi nafsihi abinda ba zai iya tsayuwa da kansa ba illa ma a gairihi sai tare da waninsa eh to su shi yasa suke cewa amma duk da haka ɗin ba su iya tsayuwa da kansu to amma duk wata sifa wadda ta kasance maujudatun fi nafsiha to ana kiranta siffa ta ma'ana ma'ana ita karan kanta akwai ta ko da ko a ce ba za ta iya tsayuwa da kanta ba to tana cikin sifofi na ma'ana to su waɗannan sifofi guda bakwai su ne tun na baya-baya su al'asha'ira su ne suka yadda da su don sun samu saɓani mai yawa tsakaninsu wasu daga cikin asha'ira iya bakwai ɗin nan su kaɗai suka yadda da su hatta wancan salbiya ɗin da aka ambata yan baya ne suka zo da shi an gane alwujudu ɗin kuma ita ma mun faɗa cewa ba sifa ba ce eh yawwa tunda sun ce alhalu sabitatu lizzati ko alhalu wajibatu lizzati ma damati zatu ghaira mu'allalatin bi illatin shi ne ta'arifi alwujudu a wurin su saboda haka ba sifa ba ce ita an gane hali ne na shi zatin Allah eh hali ne da shi zatin Allah to wannan kenan kuma abin da ya sa suka yadda da bakwai ɗin nan suka ce saboda hankali ya yadda da su hankali na tabbatar da Allah na da ƙudura yana da irada yana da ilimi yana da rayuwa yana ji yana gani yana magana a hankalce na fatar an gani to wannan dama mun faɗa cewa sun kasa tauhidin gida biyu akwai gida uku afuwan akwai al'ilahiyat duk wani abu da ke da alaƙa da Allah to shi suke kira da al'ilahiyat to shi sun ce ba amfani da nassi a nan da hankali ake amfani wanda daga cikin al'ilahiyat ɗin bakwai ɗin nan na ciki su sifatul ma'ani ɗin nan akwai as-sam'iyat su kuma al'umurul gaibiya su sun ce ba laifi a aiki da nassi kamar abubuwan da suka shafi alkiyama wuta aljanna da sauransu to su suke kira da asam'iyat akwai annubuwat abubuwan da suke da alaka da annabawa to biyun nan su suna amfani da nusus na alkur'ani ko na hadisi amma al'ilahiyat ba sa dogara da nassi sai dai da hankali wato shi Allah mu'amalance shi da hankali amma gaibi to Allah ma ya gaibi ne ko annabawa su a mu'amalance su da nasi to kaga wannan tilka ya zanki su batun diza eh to shi yasa su bakwai din nan suka ce ba amfani da su wajen tabbatar da su a hankali inda hankali bai karbe su ba to da su ma kore su za su kamar yadda suka kore sauran an gane? kawai da suka kore sauran haka to su ma da waɗannan sun kore su amma sai suka ce wai hankali wai ya tabbatar da su ta farko suka ce alƙuduratu sifan ƙudura wajibatun lillahi ta'ala wajiba ce ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ita ƙudura ɗin nan kusan tana ratayuwa ma da komai hatta kai aikin da za ka yi to ƙuduran Allah ne ke yin sa ba kai ba wani a cikin rami da suka fada misali su a wurinsu in mutum ya yi zina to ƙudurar Allah ce ta yi zina in mutum ya sha giya haka in mutum ya yi sallah duk komai ƙudurar Allah ce ke yi shi yasa kamar za mu karanta can kaga sai suka kore ma Allah abin nan at-ta'siru bil tabi'i da at-ta'siru bil quwwa a nan kusan sun fada jabariyanci an gane jabariya masu ganin duk abin da kai Allah ya saka kuma Allah ne ya yi ba kai ba eh eh ka baka lawali laifi to shi yasa ga su ma sufaye sun goyi bayan wannan eh shi ne ai eh to shi ne suke cewa shuhudu kalfi'ila min alfa'ali wai fi kulle shay'in wahadatul af'ali duk lokacin da ka kai mukamin da za ka iya ganin komai Allah ke yin sadakai ne to wannan shi ake kira da wahadatul af'ali tauhidin aiki kenan eh komai Allah ne ke yi ba abin da bawa ke yi to wannan shine asalin jabariya sai suka cire ma dan adam kudura hmm? eh duk da su sufa sun ɗaya dabara sun ce wannan sai in mutum ya cimma wani makami eh zai dinga gano wannan wannan halarar eh to su kuma ahlus sunna in sun kace alqurura suka jingina ma Allah suna nufin ikon Allah kuma wannan bai kore ikon dan adam ba shi ma dan adam yana da kudura illa dai kudurarsa ba ta aiki sai da yaddan Allah da izininsa eh amma yana da tashi kudura shi dan adam kuma ƙudurarsa muƙayyada ce ba komai yake iya yi ba amma shi Allah ƙudurarsa mutulaka ce yawo babu abin da Allah ya gagare shi amma halittu suna da ƙudura amma ƙudurarsu kuma ba ta iya yin komai sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to su kuma ala sha'ira ba haka ba ne eh su ala sha'ira ba haka ba ne ƙuduran bawan ɗin ita ce ta Allah Allah ya ara mai tashi yana aikin da yake yi in zai zama to da ƙudurin Allah yake zama ba tashi ba in zai yi tafiya in zai ci abinci in zai yi sallah in zai yi kaza in zai yi kaza da sauransu ta haka suka bi kuma wai waɗannan wai su ne za su ce wai suna da tauhidi wal iradatu da nufi irada wajibatun lillahi ta'ala ita ma wajiba ce ga Allah subhanahu wa ta'ala su ma ahli sunna sun tabbatar tunda Allah da kansa ya ce fa'alul lima yurid Allah mai yawan aikata abin da yake da iko ne illa su ahli sunna abin da suke cewa ita ma irada din ta Allah mutlaka ce kamila ce eh kuma wannan ba zai kore irada ta halittu ba su ma suna da irada illa dai irada su tana karkashin mashiyar Allah wa ma sha'una illa wal ilmu da ilimi shi ma wajibin lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah to a ilimi a nan wasu daga cikinsu sai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala iliminsa wato yana ratayuwa ne da al wato alkulliyat laljuziyat eh kama wannan itaciyar misali to wai Allah ya san cewa itaciya ce amma sanin waɗannan sansamin nawa ne ya halin kowanne yake daga ciki to Allah bai san wannan ba wajensu haka suka faɗa sai suka jingina ma Allah ilimi tauyayye na ƙasu wasunsu kuma suka yi muwafaƙa da ahalus sunna suka ce Allah ya sa alkulliyat ya sa aljuz'iyat eh alimun ne bi kulle shayi to su bi kulle shayin din nan sai suka yi mai kaidi suka ce ba ana nufin komai ba eh kullu shay'in din nan ana nufin al kulliyat lal juz'iyat sai suka yi istisna'in wasu to wajibul lillahi wajibi ne ga Allah wal hayatu da rayuwa wajibatun lillahi ta'ala wajibi ce ga Allah wasam'u da ji wajibun lillahi wajibi ne ga Allah wal basaru da gani wajibun lillahi ta'ala wajibi ne ga Allah wal kalamu da magana wajibun lillahi ta'ala to shi ma wannan na bakwai yana daga cikin inda suka saba ma ahlus sunna ta fuskar tabbatar da shi su al'asha'ira sun ce Allah yana magana amma maganar sabila sautin wa harfin eh maganarsa hatta can da ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima to annabi Musa ba wai sauti ya ji ba ko harafi in gane ko irin dai kamar a ce an ɗebo ruwan sanya an watsa ma ga jiki to za ka ji gaban jikin ga ko'ina to wai haka da Allah ya magana da shi ta ko'ina ya dinga jin maganan na shigowa. Saboda haka su al'asha'ira a wurinsu Allah bai magana da sauti da harafi. Shi yasa ai suka ce ƙur'ani kalamun ne nafsi. Ma'ana kalamun ne nafsi ma'anar ita ce daga Allah, amma lafazin da kake gani daga mala'ika Jibril ne. Eh. amma ma'anar eh, ma'anar baƙaƙen da haruffan da alfazin shine na Allah shi kuma mala'ika jibril da ya zo sai ya yi ya ta'abiri da lafazin da ya ga dama to shi suke kira da alkalamun nafsi wanda shekul islam a yin rubutu ya yi musu raddi mai zafi a kai a tisiniyat sai da ya musu raddi na wajahi wajen fuska 90 sai aka samu littafin suna a tisiniyat to duk ya musu raddi ne kan magana suna cewa kalamun nafsi ai zancen Allah ba harafi ba sauti ya yi bayani sosai a ciki eh to ai hankali ne ai kamanta ce su su yaya nan sun ce ba aiki da nassi a yi to ta ina za ka je ba ta hanyar nassin ba to sun ce ba su bukata ce ta gani to wannan dai su suke kira da sifatul ma'ani sifatul ma'ani banda wannan mukhalafat su ahli sunna ba wai sun tabbatar da su ne a hankalce ba sun tabbatar da su ne da nassi tunda dukkaninsu za ka ga akwai nusus Allah ya siffanta kansa da ilimi a yiwa ji gani magana ɗin da ƙudura da irada to su kuma sai suka ce a'a da hankali da su halis sunna al'aƙalu tabi'un lin naƙali eh hankali yana bin naƙali ne yana bin nassi ne su kuma da sha'ira an naƙalu tabi'un lil'aƙal nassin ke bin hankali sau da haka da za su saba to sai dai a aji nassi a haƙura da shi a lallaba da hankali ai sun yi ɓanna mala to gaba ɗaya don haka tauhidin nasu yake kurakurai shi yasa suka ce kai littattafan ma dai kar a karanta a yi bayani ne tunda sun karba al'umma ko ba haka ba kawa'idi ya karba al'umma ba wani littafi da a sa'ansa wanda ya fi shi karbuwa babu kuma har yanzu ba za ka raba mutane da shi kenan mafita a wa mutane bayanin illarsa sai su zabo ala basiratin a gani wanda ya gane ya gane wanda kuma ya yi mukabara shi kenan an da ya bayani yawwa wasu da yawa sun yi ta rubuce-rubuce wai ga wani a madadinsa amma ina bai karɓu ba shi dai wa gaɗin da ya fara shigowa to shi ɗin daidai ake ta lalura da shi to amma aka san asalin ga yadda abu yake shi ga inda ya ɗauko abun shi kenan ta nan wani na zai gane oh shi haka abun yake ikon Allah a to bari in koma ga mai kyau haka cece shi ya yi a ce ɗaya a aje shi gefe don ko baka yi ba wasu za su yi kuma masu yin su suka fi yawa to wasu kuma tauhidin na asha'ira din ba su fahimce shi ba an gane tun da an zo kawai fassara da ake sai a wuce shi a iya haka ya karanci littafin amma me manufar su masu maganar bai sani ba to Allah ya samu dace to su ahli sunna suka ce a kalamun lahi akwai sauti akwai harafi shi yasa suka ce alquran da ma'anar da lafazin da harafin duka daga Allah ne wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa duk shekul islam ya yayi waɗannan bayanai a wancan littafin dasa to kusan babu kamarsa wajen yi wa al'asha'ira raddi da tona musu asiri saboda ya fahimce su ɗari bisa ɗari to shi yasa ya samu damar ɗauku maganganunsu da ya musu raddi a ilmance kuma da yare irin nasu ya ba da gudunmawa wannan layin Allah ya saka masa da alkhairi to nan za mu kwana in mun dawo sai mu tashi to akwai saura iko wa haula'i hunnal ma'ani to waɗannan da suka gabata su ake kira sifatul ma'ani eh sai a tashi summal ma'anawiyatu ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله نعم
fahimtar su ta tsaya iya haka ko ko dai akwai wata mabanna cikin addini ga kawo irin wannan gaskiya iya fahimtar su ɗaya ce mafi yawa ba wai suna da manufar ɓata addini ba ne kamar yadda yahudawa da wasu makiya addini su kawai zalika mablaguhum min ilmi wasu babban abin da ya fada su ya jefa su cikin wannan tasirantuwa da irin waɗannan masu aƙidar kuma ba a samu wasu malamai ba sai su ina fatar an gane su ne ake karatu da su kuma su ne aka yi da malamai ne saboda haka sai a tasirantu da su sai a zo ana yada abu tunda za ka ga gabar yadda za mu zo nan gaban mu yi bayani wanda za ka ga har kafirta ahalus sunna suke yi saboda suna ganin wata magana da ahalus sunna ke yi suka ne ga Allah su a iya tsakaninsu da Allah wannan shine tauhidin Allah shine tauhidin annabawa to dama illa biyu ce ko dai ya zan littattafan da mutum ya tasirantu da su kadai littattafai ne na ita wannan tafiyar mara kyau ko kuma ya zan Allah ya haɗa ka da wani gurɓataccen malami wanda shi a kai yake sai ya ɗora ka a kai sai a samu matsala kuma baka samu wani wanda zai nuna maka abin nan fa akwai haɗari to shine illa can da kamin suna ta yi ƙarfi a wannan ƙasa to za ka ga malaman zaure duka su ma kan wannan tauhidin suke karkata saboda littattafan suna daga baya ne suka shigo to kuma sai ka karanta nasu ɗin ka karanta na suna ɗin za ka gano haɗarin nasu dole sai ka haɗa biyu ko na sunan kawai ka sani in baka san nasu ba za ka san hadarin abin da suke dauke da shi da miyagun aƙidu ba to kusakure ne kawai da ƙarancin samun gamsashen bayani na gaskiya shi ya bayi suka fada irin wannan abubuwa eh wasu za ka gama suna da ai kamar yadda muka yi bayani a darasi na farko wasu za ka ga ai ba su sallama ma a sha'ira ɗin ba yan wasu wurare ne suka ɗanyi daidai da su kamar harkan tawili ɗin ka saurari darasin farko mun yi bayani ai to su irin waɗannan ba za ka mace musu a sha'ira ba eh ka ba da misali ibnu hajar limamin nawawi su a shehu usmanu shehu abdullahi za ka ga su duk ba su da aƙidan wai gabatar da hankali akan nassi ƙoƙarin suka yi masu kafarta bai wannan aƙida to kuma ba a ce mutum ash'ariyun dole wannan ma shine gaba ma shine al'asulul awwal taqdimul aqli ala naqal ka yadda da hankali shine gaba sannan nassi shine asal na farko na asha'ira eh Allah ya samu da shi. So, tauhidin yana da surutu da yawa, shi yasa aka kira su da ahlul kalami ai. Saboda kawai surutai ne, Allah kaza, Allah ba kaza, kawai ba nasi. Shi yasa aka kira su da ahlul kalami ai. su kuma halin suna da abin da za su kawo da nasi, nasi, nasi, nasi, nasi. Kuma sai suka ce a tsaya ga zahirinsa. Kar a yi tawili, kar a kore ma'anarsa, kar a yi kaza. sai suka huta sai zan magana su ta yi karanci a tauhidinsu shi yasa za ga ai tauhidin ahli sunna ya dan fi sauki ya fi saukin ganewa amma nasu akwai wahala sai shi ne hankali ne